أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir littafi da yake magana akan manya-manyan zunubai waɗanda suke gadar ma da mutum tsinuwa da hushi na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sakamako na gidan wuta gobe kiyama wannan manya-manyan zunubai malam ya tattaro mana wasu daga ciki ko kuma mafi yawansu ba don wani abu ba domin mu ji irin sakamako da aka tanada ga dukkan mai aikata irin wannan zunubai domin mu yi ƙoƙarin nisantar su domin kiyaye ma hushin Allah da kuma tsinuwa tashi da kuma gidan wuta gobe kiyama yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan kabira ta 25 ita ce al-yaminul gamus abinda ake ce ma yaminul gamus shine mutum ne rantsuwa kuma rantsuwan nan akan ƙarya ya kasance duk abinda mutum ya faɗa ya kasance ba don wani abu bai yi shi a lokacin da yake wannan rantsuwa ya yi ne ba don wani abu ba don zaluntar wani domin ya ci dukiyar wani dalilin haka ne ya yi ita wannan rantsuwa to wannan ita ce rantsuwar da ake ce mana yamin da wasu kawai haka nan ka yi karya kuma ka yi rantsuwa a kan gari ba don wani abu da zalunci wani to a kan wannan ne malam yake farawa da ayat al-Qur'ani mai girma yake cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'anda suke yashtaruna bi ahdillahi suke kokarin saya ko kuma sayar da wani alkawari da suke tsakanin su da ubangiji wa aimani kuma su rinka rantsuwa domin neman ita wannan abin da suke yi samanan kalila kuma abin da za su samu ba wani abu ne illa wani abu na duniya ɗan kaɗan to masu irin wannan hali masu sayar da alkawarin da suke tsakanin su da ubangijinsu masu yin rantsuwa ta banza domin su zalunce wani wa'annan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah wa'annan ba su da rabon gobe kiyama wa la yukallimuhum Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu magana ba irin magana mai taushi irin magana da ake ma mutanen kirki wa la yanzu ilayhim yawm al-qiyamah haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ma kalle su ba wa la yuzakkihim haka nan ba zai tsarkake su ba ولهم عذاب أليم وأنهم سنة عذاب جهنم dukkan masu aikata irin wannan saya a nan sai tsarin wa'idi wa'idi yake cewa nazarin kila da zai yi kasama da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi bid'a mutane guda biyu sun yi rigima suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam akan wani abu ko kuma sayar da wani alkawari da suke tsakaninsu da ubangiji domin su zalunci wani wa'annan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة وأنهم باسطرهم بالقيامة ولا يكلمهم الله الله سبحانه وتعالى وأنزل الله هذه الآية فذكر المدعي عليه عن الجميل وأخذ المدعي sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wannan aya da ya sabkar da wannan aya shi wanda yake kokarin mallakar wannan abu ba tare da haƙƙi ba yana rantsuwa ta ƙarya a lokacin nan sai saranda ya haƙura da wannan yin ƙaryar da ya so yi da wannan zaluncin da ya so yi sai tabbatar da cewa ai wannan ba nashi bane ba na wancan ne sai abdullahi yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtata biha malu imri'in muslim laki Allah ta'ala wa huwa alayhi ghadban wanda ya rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala fa amma al-mudda'i alayhi akan ƙarya kuma ya sani cewa ƙarya ce ke yi ba don wani abu ba don yin mallaki wani abu na wani bawan Allah yake cewa laki Allah ta'ala zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban Allah subhanahu wa ta'ala yana mai hoshi da shi qala al-ash'as sai ash'as yake cewa fi wallahi nazalat fi wallahi nazalat wannan aya ta sauko ne a kaina kana baini wa baina rajulin yahudi ardun fajahadani tsakanina da wani mutum bai hude akwai wani hili ko kuma wata gona ta wace kuma sai zo ke cewa aina shi ne faƙaddamtuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na kai ƙaran shi wajen annab sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ke ce mai alaka bayyana shin kana da wata hujja da take nuna cewa wannan abu naka ne faƙoƙi kultula sai na ce abin da wata hujjar take bayyanar da haka qalal yahudi sai yahudi yake cewa ihrif sai yake ce ma mutumin kai kai rantsuwa mana innaka ne qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah innahu idan yahlif fa yadhhab bi mali to shi ya rantsuwa an yazo ya tafi da duke fa anzalallahu ta'ala innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila sai Allah subhanahu wa ta'ala sabkar da wannan aya cewa wa'anda suke neman mallakar wani abu su sayar da alkawalin da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin rantsuwa domin su mallaki wani abu da bai kai ka ba a duniya sai ke cewa ardan yasiran min ad-dunya wani abu wanda bai kai ka ba daga abin duniya wa hum yahlifuna alayhi kadibin suna rantsuwa akan wani abu alhali sun san ƙarya suke ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa'annan ba su da rabo gobe kiyama ay la nasiba lahum fil akhirah ba su da wani rabo da Allah subhanahu wataala zai ba su kenan ba su da gidan aljanna wala yukallimuhum Allah ay bi kalamin yasarahu yasurruhum bima'ana Allah subhanahu wataala ba zai musu wata magana ba wanda za ta dada musu rai wala yanzuru ilaihim nazaran yasurruhum haka nan Allah ba zai kalle su ba kallon da zai dada musu rai ya'ani nazarar rahama ya ringa musu kallo na jin kai na rahama wala yuzakkihim bi ma'ana wala yaziduhum khaira Allah subhanahu wata'ala ba zai kara musu wani abin alkhairi ba wala yuthni alaihim kuma ba zai yabe su ba sai Abdullahi bin Mas'ud yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala mali imri'in muslim bi ghairi haqqin laki Allah wa huwa alaihi ghadban wanda ya rantsuwa akan wata dukiya ta wani mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba zai gamu da Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana hushi da shi qala abdullah sai abdullah yake cewa thumma qara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdiqahu min kitabillah sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu aya ta alqur'ani domin ya gaskatar abin da ya faɗa sai ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ila akhir al-aya akhrajahu fi sahih fi sahihayn a takaice wannan babi yana mana magana ne akan rantsuwa wannan ayoyi da hadisai da makaranta suna mana bayani irin sakamako na wanda zai zo yi rantsuwa ba tare da haƙƙi ba rantsuwa kala uku ce akwai rantsuwa wadda ake ce mata a rantsuwa wadda batta da kafara akwai rantsuwa mai kafara akwai kuma rantsuwa da kafara ma ba ta maganinta rantsuwa wadda ita ba komi ba ce ba ba ta da kafara a kanta ita ce irin rantsuwar da ake yi da gobe cikin hira mutum ya tambaye ka wani abu domin ka tabbatar mashi ka ce eh wallahi kaga irin wannan rantsan da ake na zuwa na yau da gobe cikin hira su wa'annan wani lokaci al'adance ne ma ake yin su zan ga kawai mutum ya rantse ba dan niyyar cewa ba ya kudirce abin da yi ba kawai yayi ne saboda bakin shi ya saba da yi to irin wannan rantsuwar ita babu ita a ciki amma rantsuwa mai kafara irin rantsuwar da mutum zai yi akan mustaqbal kai rantsuwa ka ce wallahi ba zan yi kaza ba wallahi ba zan ƙara taimaka ma wani ba ba zan je gidan wani ba ba zan ƙara ma wani magana ba ba zan yi kaza ba kuma kai rantsuwa to irin wannan rantsuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yayi rantsuwa akan cewa ba zai yi wani abu na alkhairi ba abin da yake kanshi shine yayi kafara ta rantsuwar shi kuma ya aikata abin saboda abin alkhairi ne wannan kuma ya zo ne a lokacin da abubakar ne siddiq allah ƙara mashi yarda lokacin da aka ma diyar shi sharri a garin madina a cikin wa'anda suka ringa yaya ta zancen wannan akwai misbah shi misbah ɗan gidan abubakar ne a gidan abubakar yake ci da sha a nan yi ake rike shi a nan yake komi to kuma sai ya kasance cikin wa'anda suke yaya ta wannan zance da abubakar ya ji labari sai rantsuwa ya ce ni kuma da yau ba zan ƙara taimaka ma misbah ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sabkar da aya sai yake cewa wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sai Allah ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah yake cewa kada wa'anda suke da yalwa suke da fadala suke da dukiya kada su yi rantsuwa akan cewa ba za su kara taimaka ma miskinai da muhajirai saboda Allah ba abinda suke yi duk da cewa an muku laifi sai Allah ya ce falyafu wal yasfahu to su yi hakuri su yahi abin ya huce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku so ne Allah ya yi muku anan sai Abu Bakar Siddiq ana karanta mishi wannan aya sai ce wallahi ina so Allah ya yi mini anan Abu Bakar Siddiq yayi kafara ta rantsuwar shi da akan cewa sai taimaka mishi ba shikenan kuma ya ci gaba da taimaka mishi to idan kai rantsuwa akan ba kare wani abu na alkhairi ba lafiya ma yanke zumunta to kai kafara akan wannan rantsuwa in ya so kuma sai ka ci gaba da yin aikin ka na alkhairi ko kuma wani abu kai rantsuwa akan shi kai kana da kai kayyaki ne cewa wannan abun kaza ne kawai kai rantsuwa to wannan rantsuwa ya kamata ka fara saboda kayi rantsuwa akan abin da yake gaba ko abin da yake gaibu ne kai kuma ka zo kudirce rantsuwa kai kuma ka dage akan abin to idan ya bayyana gare ka cewa ba haka bane to sai kai ka fara kan wannan idan kuma ƙarya ce abin ba naka bane ba ka zo kai rantsuwa ga ƙarya ga rantsuwa da Allah dan ka mallaki wannan abin to ita wannan rantsuwa azumi uku ma bai kankare ta azumi uku bai ma wannan kafara ciyar da miskine goma bai kankare ma wannan kafara tufatar da miskinai goma bi kan kalima wannan kafara saboda saboda girman zunubin da ka aikata zunubin da ka aikata a ciki ka tattara abubuwa da yawa na farko ga ƙarya da kai na biyu rantsuwa da Allah da kai ka yi rantsuwa da Allah akan ƙarya saboda ka san mutane sun yarda da Allah sun yarda cewa idan ka musu rantsuwa da Allah za su amince sai kai amfani da sunan Allah domin ka zalunce su na uku hannau zalimcin da ka aikata a ciki na hudu ka bata yarda tsakanin mutane me bata yarda idan ka zo kai rantsuwa ka mallaki abin mutum ba tare da haƙƙi ba yanzu gobe wani in ya zo mashi rantsuwa ko da gaskiya ne ya samu shakka a kai kaga ka kawo matsala cikin al'umma ta cewa a fasa yarda da rantsuwar mutane to dalilin wannan yaminul gamus ita ce ake cewa yaminul gamus idan ka yi da ita babu maka fara saboda girman zunubin mi za ka yi sai dai ka koma zuwa ga Allah ka yi taubatar nasuha in Allah ga dama ya yi maka abu ne kuma wanda bakar tabbas akan shi sai Allah ya duba zuciyarka ya gani da gaske kake kayi nadama wannan abu kuma dan hallau ka cewa ba za ka sake yi ba wallahi akwai wanda zai zo ya zamana shi kawai aikin shi ringa shaida akan ƙarya ne laziya ma akwai sa a justice za a kira shi kasan wane ya rantsuwa ce ya san shi bai taba ganin shi a duniya ba don wani abu don amikarta ko amikartakar da aihuwa ko wani makamanci haka kaga duka wani yana ciki kaga mutum an kashi gidan alkali a ce mai ya yi rantsuwa in abin wannan nashi ne a ɗauko ƙur'ani ya ɗora hannun shi ya yi rantsuwa a kan abu haka wani malami ke bayar da kisa ya ce shi a wurin shi akai wani suka so su biyu mai shago wani ya zo ya sayi sukari a wurin shi bai ba shi kudin sukarin ba ya ce mai wani baka bani kudin sukarin buhu guda ya ce na baka ya ce baka bani ba suna gardama ya ce to mu je wajen malam wani ya gaya mana abin da ya kamata ne domin gaskiya ta bayyana suka tashi suka tafi shi kuma dan ya dan tsorata sai ya ce kowa je a rolla kowa je a rolla suka so sai dan ko qur'ani yace ya aji yace wannan sifa ce ta Allah duk wanda ya san yana da gaskiya dole hannun shi ya rantsuwa shi ne shago ya dora hannun shi ya rantsuwa akan cewa shi ba a bashi ba shi kuma wancan ya san bai bada ba kuma ya dora hannun nashi kuma ya rantsuwa da Allah ya ce shi ya bada da suka huta bayan magarba shi wanda ya yi shari'a ya ce sai ɗayan ya kira shi mai shagon sai kira shi sai ya ce mu ne muka zo su da sare ya ce ya aka yi ya ce wannan wanda ya rantsuwai yanzu ya kira yana ta yi likita wurin shi ya ce miyan maru ya ce ya munhuta ya ta yi zai shiga motar shi kawai wata mota ta zo ta kaɗe shi sai ya kira wannan kai tsaye mai turu wannan rantsuwar ce da ya allah ya kama shi kai tsaye ko wannan bayan yin cewa ba wai kamar da ake wani a hausa a ce laya ta kama mutum ko ƙur'ani ya ci shi a wai yana nuna maka cewa kamun allah ne ya fara zauwa a kan shi na zalimcin da yi kamar yadda Allah ya alkawali cewa bai barin abu biyutun a nan duniya duk wanda aka kama shi da cin haƙƙin iyaye yana zalunta iyayen shi ba ya ta musu to wannan tun a duniya zai fara gani a cikin kayan shi saba ma iyaye da rayuwa tare da kai cikin rashin jin daɗi ba sa jin daɗin zama da kai ko kaɗan to wannan tun a duniya zai ringa ganin tabewa haka nan zalunci Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawalin kuma shi ma mai azalimi tun a duniya zai fara gani a kan shi azalimi zai gama da duniya lafiya sai ya gama da wata jarabawa wadda ta yi ƙarfin shi wadda kuma sakamako ne na wannan abu da ya aikata kuma wannan abu ne wanda a hili ya faru a kan mutane da yawa hatta hajjaj bin yusuf a ƙarshen rayuwar shi sai dai game da ibtila'in da ya yi nadamai abin da ya aikata a baya an ce mutanen da ya kashe dubinne ne ana da sayan sama da dubu arba'in kawai in ka mai gardama kashe yake in ya ce a yi gabas ka ce a yan mai kamata a yi kauce yake a yi wadda wuyanka kashe mutane ke babu kakkautawa wata ran ya kama wani bawan allah malami ana ce mai jubair sa'id bin jubair malamin wannan da an rige shi ya gudu ya gudu ya gudun hijira wata rana ya dawo gari kuma yana dawowa ya ce a kamo shi kuma aka kamo malamin ya ce ma malamin duk guje-gujen kai wa ka kaso hannu ya ce aje a yanka mai shi kuma in za a yanka shi ka a kalli gabas shi kuma malamin ya ce mai aina matuwar lufa samun wajen ko ina gabas ce kuma duka muka Allah za mu koma ya ce ku sadda kan shi ƙasa ku yanka shi ta wuya ya ce mai kullu nafsin za a ƙatul mautu kai mata ka tana zauwa ka rubuta ka aji kwanan nan kafin da ya yanka shi bai sake yanka wani ba bai sake yanka wani kawai kan shi ringa ɗaukan gumi ya kasa barci kawai ya kwanta da dare kowa ya watsi kawai sai ya ringa ganin shi a gaban shi jini yana zuba yana ihu yana ihu sai da kai da bakin shi ke cewa katalani sa'id bin jubair sai da ya samu sakamakon shi tun a nan duniya ya sha wahala da kwana lokacin shi shi yasa duk zalimcinka duk zalimcinka ka tana irin gamuwar da za ka yi da Allah ka koma zuwa da Allah lokaci bai kure maka ba amma ka yi hankali in dai dukiyar jama'a ce zakarin ga zalimtarsu kana ɗauka ko kuma zalimtarsu akan wani abu na mutuncinsu ko zalimtarsu akan jininsu to tabbas tun a nan duniya sai ka gani a kanka kaka gani wani abu da roƙe ka yanzu kai kake halatta kai kake haramtawa sai ka ce a yi za a yi in ka ce mutum ya rayu zai rayu in ka ce mutum ya dariya zai dariya in ka ce kowa kuka zai kowa kuka zai kakka rudu wani abu wani ɗan lokaci ne ɗan kaɗan ara maka ne aka kuma lokaci ne mai dahiya to wannan wanda ya zalimci na lamun lahiya kenan to ina ga wanda ya rantsuwa ta kwana ya zalimci mutane shi ya tashi za ta kasance mazala sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene manya manyan zunubai da ya zano su ya fara da shirka ya ce kuma da yaminul gamus iya daga cikin abinda malamai suke auna girman zunubi idan suka ga an gama shi tare da shirka tukun aka ambace shi suka ce duk zunubin da aka jera shi tare da shirka wannan yana nuna maka girman zunubin wannan wannan yana nuna maka cewa ka ce hai wannan abu to rantsuwa ta ƙarya mun ji kafara ma babu akan ka kafara ma babu dan in ka taba yin ta ka koma ga Allah azumin ka ma bai tahiyyar ma da ita yanzu akwai wanda suna nan kawai ba su da aiki illa wannan sai su dauki haƙƙin ka sai tara tsara su kamar da gaske malam sai yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na abu umama yace man qada haqqu mar'in muslim bi yamini wanda ya zalunci ko ko wanda ya dauki wani haƙƙi na musulmi tare da rantsuwa faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna Allah ya wajabta wuta akan shi kuma ya haramta mai gidan aljanna duk wanda ya dauki haƙƙin mutane ta hanyar rantsuwa dan ka san mutane sun yarda Allah faqala rajulun wa in kana yasiran ya rasulullah sai wani yake cewa to rantsuwa in sama sama cewa kala wa in kana qadiban man araka yace komin yaya take a ganinka in dai kai rantsuwa kawai haka nan dan ka zalunci wani to ka sani Allah ya haramta ma gidan aljanna wannan hadisi na muslim yace qala hafs bin maisara ma ashadda hadha alhadith yace wannan hadisin wani hadisi yayi tsanani kamar wannan hadisi duba da yadda aka nuna cewa Allah ya haramta gidan aljanna ga wanda ya aikata wanda sai ke tafa kala alaysa fi kitabillahi ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba Allah ba ya fada ya ce wannan suke irin wannan ba su da rabo gobe kiyama irin wannan magana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta wata rana an kame alhariri kusa alhariri irin kayan nan na alfahari na larabawa masu sallallahu alaihi wasallam ya haramta sanya kayan alhariri ga maza mazo sallallahu alaihi ya ce ba mi sa irin wa'annan kaya sai wanda bai da rabo gobe kiyama alhariri ne aka mai kyauta yace ba mi sa irin wa'annan kaya sai wanda bai da rabo gobe kiyama saboda kaya ne in kasa su kana so baka so alfahari ya shigo cikin zuciyarka wata rana sai aka kawo shi sai ya limke kayan ya raba biyu ya limke ya ce a kai ma daya umar ɗayan kuma a kai ma alibi na ɗalib ana kai ma umar da ya buɗe ga alhabiri ne ya ce daga wa aka ce daga annabi ya ce kenan yana nihin ba na da rabu gobe kiyama shi za a turo min sai taso ya zo a rikici ya ce ya rasu lalla rannan haka ce ba mi sa wannan kayan sai wanda bai da rabu gobe kiyama kuma yau shi ne aka tura min kenan yanzu wani da rabu gobe kiyama sai annabi ce ya umar haba umar kai kin wannan aljanna na tura maka ne dan ka kai dan ka ba wani ko ka sai da kai amfani da shi sai dai to in haka ne ina dan uwa a garin makka bai musulunta ba tunda ba rabu gari a kiyama ba yaje ta sawa a nan duniya sai ya ce ku aika mishi ya dauka ya tura mishi garin makka shi kuma abin bin abi talib sai aka ce kai kuma ciccira ka baya mata na gidanka da ɗiyan shi da mata shi kira aka ciccira aka basu amma maza annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai wanda bai da rabo gobe kiyama sai sa wannan ka to duk abin da aka ce wanda bai da rabo gobe kiyama ka kiyaye shi in dai ka yi rantsuwa ta banza dan ka zalunci mutane wala ka kiyaye kanka yace wa an abi dar an annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa talatatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wala yuzakkihim mutane guda uku Allah subhanahu wa ta'ala bai musu magana gobe kiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walau ma'azabun alim kuma suna da azaba mai raddi fa qara biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat annabi sallallahu alaihi wasallam sai da mime ta so uku fa qala abu zar abu zar sai ce khab khabu wa khasiru ya rasulullah man hum lalle wa'annan sun yi asara sun tabe su wane ne wa'annan sai ce qala sai ce al musbil me sakin kayan suna jan kasa da alfahari mu kiyayi barin kayan suna wuce idansa yana gadar mana da fushin Allah kaya riga ko wando kan mu bari su wuce idansa ba izala ba ce annabi ne ya hana annabi ne ya ce ma asfala min al-ka'abaini min al-izar fa finna duk abin da ya wuce idansa na daga iza irin kayan da suke sawa ya ce fafin nari ya ce to wannan bangaren da ya huce yana cikin wuta don haka idan ka ga mutum ya ɗage wandon shi yana so ya bi magana annabci ba wani izalanci bane ba annabi ne ce kai kai kuma a matsayinka na masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam dole ne a kanka ka mashi da'a idan ya hana ka hannu falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim suki yayi wa'anda suke kokarin saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam idan suka yi to akwai fitina za ta same su kuma da azaba mai radadi don haka idan aka ce ma annabi ya hana kaza kai kokari ka kiyaye bakin iyawarka wando ko riga kada ka bari su wuce idan sa ka kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kallon ka Allah bai in haka ne yake ka lafiya ma idan ka bari ne kana jiji da kai hawan do kana takawa kullum ka zo wanki kasan wandonka gashi nan ya yi dauda sai kana kokari kana garcewa to kake ya ganga ba ba rike bace kasan ta ce ba kasan ta ce yanzu ko sallah ka zo yi wandonka ya shiga kwalalle ya shiga wani ne ina mata su kuma aka ba su dama aka ce hijabin su ko jan kasa yake babu laifi idan suka bi inda ke da kai kazamta hijabin su ya ja kasa ko jib ko zani ta ja kasa ta shiga cikin gwalalu mai hutsari da sauransu to daga sun bi kasa ya tsarkaka daga sun je gida sai a yi kawar da sallah sai sallo su amma kai namiji an ce ka ɗage wannan ka ka ɗage rigar ka ka ta wuce na biyu shi ne almanna shi ne annamimi mai ɗaukan zancen wannan ya kai ma wannan duk mai aikin wannan duk mai aikin wannan sakamakon shi gidan wuta ne annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la ya da kudin jannatan nan ma annami bai shiga gidan aljanna an taɓa yin annamimin da ya gama yaƙi a gari guda aka yi shekara da shekaru annabi shekara da shekaru shi ya shiga ya guda aka raɗa ma wata mata cewa in tana so ta mallaki mijinta ga wajen wani ɗan tsubba ta je wurin shi shi zai ba ta laƙanin da za ta mallaki mijinta da ta tafi sai ce mata ke kuma abin da zaki ki yanko gemun shi ki kawo shi kuma da ya tashi annabi mun sai je ce ma mijin matar kai za ta yanka ka mata cikin dare ta dauko wuka dalilin mallakar miji iya barci sai ya ce bari ya dan likimo ya dan ringa bude idan shi rabi a rihe rabi a wuce ya ga me zai wa kawai yana kwance a haka kawai ta dauko wuka ta zo daidai wuyan shi za ta kama gemun kawai sai halka to abinda ake faɗi da gaske ne sai amshi wuka ya sa mata a ciki yana kashe ta shi kuma wannan annabimin da ya san abin da zai faru yau da dare sai ya je ce ma yan uwanta ga mijin wancan nan ya yi azama yau zai kashe ta ku zo ku ce ruwa suna zawa suka iso cikin jini kuma har kahin ya dawo gidan shi annabi mun har da ya huce wajen yan uwan mijin ga yan uwan matar shi nan sun su zo su kashe shi yan uwan mata sun taso yan uwan miji sun taso kawai sai aka gamu su sun zo har sun kashe mijin kawai shi kenan yaki sai ya kabari aka yi ta kashe kashe shekara da shekaru ba kowa ba haɗa wannan annabi ne ya ɗauko zancen wannan ya kai ma wani wani zagin da yake zagi na ni ni na mishi hallo ya koma ruwan can wane yana nan yana bata daga sun ga muhe kowa ya fuska kowa bata ne daga an kwana biyu sai yau aka yi wani ɗanjar sai ce dama an gaya mana shi ke rigima ta kafa tsakanin su bisa ƙara shiri ba sai in allah shirye su manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wuciya cikin makwantai sai ciro itatuwa guda biyu sai dora a saman icce na kabari guda ya dora icce guda a kabari guda ya ce takan kahin su bushe allah sauƙaƙa musu azabar da ake musu aka tambaye shi mi suka yi ake musu azaba ya ce shi wannan wasa yake da hutsarin shi bi ma'ana barin hutsarin shi yake na ɓata jikin shi kuma je sallah a haka wannan yake karantar da mu idan mun je tsarki mu kula hutsari da yake fasuwa a cikin kayanmu da cikin ƙwawon mu kula mu ringa yin tsarkin da ya dace shi kuma wannan ɗayan annamimi ne shi sa ake mashi azaba a cikin kabarin shi annabi yin baka kirki ba fitina ke kawo gaba a cikin jama'a shi ya sa don saboda a sulwanta tsakanin mutane ba an namimanci za ka yi idan ka ga mutane ma suna gaba don a sulwanta tsakaninsu ba zuwa da kai kai an namimanci ka kara ma gabai wuta ba a'a ta a kai kai karya ma ta haka duk girman karya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mai mummun yana iya yanzu ne ce yana iya iya shan giya ce yana iya sha yana iya kaza ce yana iya aka ce yana karya ce mummuni duk inda yake baya karya amma duk da haka aka ce ma ka je ka yi karya don ka sulhunta tsakanin mutane wane da wane ba sa shi ka yi karya ka ce wane iya nan iya jajen rashin shirin da kuke ya damu iya cikin matsala ka je wurin wancan ka ce wane ya ce in kun gamu shi sallama ma zai fara dan je wannan gabar ta wuce daga sun gamu ga dan huska ta dan saki kana saboda ni ya ji a bayan shi kana faɗin alheri akan shi shi ma wancan ya ji dalilin wannan ya gani alhamdulillah an samu a to an halatta ƙarya ma don a shirya mutane kai kuma ƙoƙarin raba su kake sai ce sai na uku shi ne wal munfiq li sil'atihi bil halfil kadhib yace wanda zai zo mallaki wata dukiya da rantsuwa ta ƙarya shi ma Allah baya kallon shi gobe kiyama babu ruwan shi da shi a ce gobe kiyama Allah ba ruwan shi da kai saboda Allah a taron kiyama kowa yana ƙoƙarin ya samu rahama ta ubangiji rahama shi ce guda ɗari ce ɗaya ce aka sabko nan duniya ita ce tsakanin uwa da ɗa ita ce tsakanin dabbobi da ɗiyansu ita ce kake gani mutum yana jin tausayin wani duka rahama ɗaya ce daga cikin rahama ubangiji ya ce gomiya tara tara sai a gobe kiyama zai shi kan bayan shi da ita amma kai wanda kake rantsuwa da ƙarya baka cikin wannan rahama gomiya tara tara a ce baka ciki a tare kiyama in baka samu rahama ubangiji ba ko Allah subhanahu wataala ya kalle ka kallo na tausayi kallo na jin kai ai ka mata ka lalace mazo sallallahu alaihi wasallam ce babu wani ɗaya daga cikin mu sai ya kebance daga shi sai ubangiji za su tattauna Allah subhanahu wataala ya tambaye ka kayi kaza a duniya ka ce ina yi kayi kaza ka ce ina yi kayi kaza ka ce ina yi yace amma ai ka san wannan abubuwan da kai ka yi sun amma kuma na sitirce ka ba wanda ya sani duk duniya ya ce kwarai ba ya ce to yadda na sitirce ka a duniya haka na sitirce ka a nan lahira ji ka nahe maka amma shi wanda yake yaminin ga musu rantsuwa ta karya shi kallon shi ma allah biyu bare su yi gaba da gaba a tattauna da shi don haka mu kiyaye wannan abu kiyaye wannan abu kawai rantsuwa in ba ta kama dole ba ma ko da gaske ka kakkayi ta sai in ta kama dole don dai ka barantar da kanka in yi sunan rantsu za kai kai rantsu ko in an nema kai rantsu kai rantsu bare ta karya kuma karya kuma kai zalimci ko kuma ka zai dalilin ka dalilin wannan rantsuwa a cuto wani misali ka zo kai rantsuwa kawai kuma a rihe wani ya je zamuna a gidan kaso yana cin kaso saboda rantsuwar da kai ta karya a kan shi ta shi da karya kaga wannan duka yana shiga cikin shaharatu su shaida ta karya yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al kaba'ir manya manyan zulubai yace al ishraku billah yace shirka da Allah gama Allah da wani roƙon wani ba Allah ba bauta ma wani ba Allah ba sanya wani tsari tsakaninka da Allah kamar yadda kafirai suke cewa ma na abu da kuma inda da yukarribuna ila Allah zulfa ba da muna muke bauta musu bane hidin su kusantar da mu zuwa ga Allah shi sa muke bauta musu me bauta shine mutum ya ringa sa kai na hana ka akan abin da kasance hakki ne na Allah yanzu wani zaka samu ya zo bakin kabari ya ringa roƙon kabari duk lokacin da ka shiga cikin wata musiba ka ringa roƙon wanda baya nan ka ringa kiran wanda ya mutu to sunanka mushriki yanzu misali a kowayen da in zai su faɗi duk da cewa abin ya fara sauki sai wurin waɗanda suke cikin ƙauyanci hanzu na addini in ba ƙauyanci na addini biyu shi zaka faɗi ka rinka kiran shehu zaka faɗi ka ce ya shehu mota tana ƙoƙarin ta faɗi ka rinka ya shehu ta ya shehu ta ya haba mala ya mutu yana ta kanshi yana neman Allah ya ji kanshi ya tausaya mishi abinda kake neman hanka mutu kenan ba haka ga wani yana cewa gobe kiyama mun suwana za su cece mu cecenka a yaya kamar ba a san ba miye kiyama wallahi kiyama ma Allah ce yau mai firrul mar'u min akhi abokin ka dan uwanka zaka gani ka dinga gudu baka so ku zamna wuri daya wa ummihi wa abi ma'aihiyarka zaka gani ka gudu ka barta babanka zaka gani ka gudu ka bar shi wa sahibatihi wa bani matarka zaka gani ka gudu ka barta ɗanka zaka gani ka gudu ka bar shi sai Allah ya ce kai li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa sha'anin gaban shi ya ishe shi kowa ta kan shi wanda yana ta kan shi zaka zo ka dinga nema wurin shi to kauyanci ne na addini ka zo wani abu ya tunkaro ka da musiba ka dinga kiran sunan wani ka kiyaye kanka ka kira Allah shi kadai ake mai iyaka na abudu wa iyaka na stari Allah kadai ake bauta ma kuma shi kadai ake neman taimakon shi shirka ce ga Allah rantsuwa ba ga Allah ba duk yana cikin shirka ka kama sunan wani kai rantsuwa da shi shirka ce ga Allah da haka kakkai tsammani wai shirka sai ana bauta ma gunki ba shi kadai ne shirka ba sai ka ga gunki ka ajiye ba ba sai masu bauta annabi isa ba su ga ibnu shirka kai ma da zaka kira sunan wani lokacin da Allah kar yake kiraya to ka ka shirka ga Allah kuma in ka mutu da wannan baka tuba ba Allah ya ce ya haramta maka gidan aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah Allah ya ce ya haramta masa gidan aljanna kuma wuta ce kuma shi nabi sai ce hukukul walidai hakkin iyaye hakkin iyaye da abin da za da abin da za yi ka kiyaye kanka da hakkin iyayenka baki da ake faɗi na iyaye ka ji an ce wani bakin iyaye gare shi wallahi ba haka bane ba ba abin ba banza bane ba a'a da gaske ne duk wanda hakkin iyaye ya kama shi da ake cewa bakin iyaye sun kama mata wannan bai gama da duniya lahiya iyaye zama da su ake lahiya kokari ake arabu da su lahiya kokari ake ya za a yi ba a muzanta musu ya za a yi ba su ji rashin daɗi a ransu a kanka babu me babu wanda zai ci nasara a rayuwar shi alhali uwaye suna masu bishi da shi babu taɓaɓɓe a duniya sai wanda yake rayuwa tare da wucin iyaye a tare da shi wallahi kuma wannan abu ne mujarrabin a duniya zaga musibu kala-kala wallahi zaga tashin hankali kala-kala dama addu'a ka ba magana ta amsu har abada addu'a ka ba ta amsu ba inda kai da iyayen ka babu shiri to shi ne yake zumunta na hali da ka ji a ƙura'ani ana ma magana cewa haramu ne yake zumunta to yake zumunta da iyaye shi ne a matakin warko akwai wanda yana wani gari iyayen suna wani gari sai wata ba ruwan shirinsu wata shekara guda bai kiraye su ba bai ji yaya suke rayuwa ba bai aika musu komi ba kawai haka wani a gari guda tsoro ke je gidansu wa gasa ce ba su wani kai da ya kamata kana allah allah ka ga wata bukata suka biya musu wannan shi ne ɗa wannan shi ne wanda ya ayo allah allah kake ka ga wata matsala a ce ka yi ka yi ta in kuna da yawa a gidan ka dinga kokarin rika yan uwanka bari za a sai an kwaci zace in kana da hali a gurin zaka ji an ce to kowa ya kawo ba zai yi bane idan abin da yawa a ce kowa ka nashi a ranar a gangama yi amma ka yi kokarin rika yan uwanka wa fi dalika falyatanafasul mutanafisun munafasa ake ka isko gida shinkawa ta gane kakka yarda wani ya kama maka je ka ya kasance abincin da iyayenka suka ci yau da gobe kai ne ka sai shi ruwan da iyayenka suka yi amfani da shi kai ne ka sayi shi alhamdulillah ma dalla da irin wannan da ka zama irin wannan da ko su kaɗai gare ka isa ka rifi ba da wallahi kaga abin da Allah zai maka wallahi tallahi wannan an sha jarabawa kuma yayi su kaɗai gare ka ka dangana ka ba su to Allah ya ga abin da kai guda uku wasu mutane cikin banu isra'ila suna tahiya cikin balaguro suka shiga wani kogo iska ta taso suna shiga cikin kogon dutsen kawai sai wani dutse daga sama ya gangaro kawai sai danne su sun yi sun yi su ture dutsen ya ke turuwa sai aka ce to kowa ya tawassuli da aikin shi ne na alkhairi ya roki Allah da shi Allah buɗe musu nan wani ya tashi ya ce shi wani mutum ya ma aiki sai mutum ya ɗauko ladan shi ba shi shi da ya ɗauko da aka ɗauko ladan aka ba shi sai ya hushi ya zuciya ce ya kibe amsa yare na shi ko mutumin don adalci sai sai akuya sai tarbi mashi akuyar ta aihu ta sake aihuwa ya tsida ya saya mai raguna ana nan ya saya mai tumaki ya saya mai shanu ya saya mai raguma ya mai garke-garke na awaki da na raguna da na shanu da na raguma bayan shekaru he gashi ya zo gari ya mai zai ya ce kai wani na taɓa ma aiki wutar ne zuciya na tafiya ta ba na kuɗi na ya ce kana ta ne ce kwarai yana ta ne kana ta ne ce to bani sallamanni ya ce kaga wannan tuke duka ya ce iya ce taka ce ya ce kamar ya kakare na ma hankali ma aiki na ma ɗan kudin da ka ba ne na rena ba da kudi na ta ya ce wallahi da kabce baka amsa ni kuma na saya maka dabba na tsirrai maka ita ta aihu har duke ta kai haka mutumin ya kora duke baki ɗaya ya tafi shi to mutumin da yi wannan abin ya sai dabba ya tsarme mashi shi ne ɗaya daga cikin cikin kogan sai ya ce ya Allah wannan abin da na yi na riƙe wannan amana in dan kai na ya Allah ka buɗa mana na kowa ko kowa ya ta buɗe kaɗan amma bisa ya huta suna kallo dutsen ya bisa in kuma ya tashi ya ce ni kuma yar uwa ta ta zo neman taimako ba yar uwa ta arme ba ba yar uwar da ba zai arama ba misali wata kuzin haka ta yar uwa ce ta zo wurin shi neman taimako sai ce shi kuma sai ya fasikanci da zai taimaka mata ta tayyata bayan kwana biyu ta rasa yadda zata yi ta dawo ta ce ta yarda ba don wani abu saboda tana cikin bukata yana kokarin yin fasikantin da ta ce mai yi tsoron Allah kada yi abin da Allah ya haramta kaza kaza ta mai nasiha a lokacin da zuciya shi ta kara ya dauko abin da take bukata ya bata ya ce ya Allah saboda kai na ji tsoronka na ƙin wannan fasikancin kuma na taimaka mata ya Allah in ji saboda kai ne ya Allah ka buɗa mana sai kuma kowa ta ƙara buɗewa amma kuma ba sa yi haka na uku sai ce ni kuma iyaye na suke bukata abinci sai kuma iyana su ma suna bukata na mutu neman abinci ga matata ga iyana ga iyayena kuma kowanne na bukata kuma na huta neman abinci da na huta na samu kwano guda na madara kadai na samu to wa zan ba a cikinsu ya ce sai na bar iyalina na zo na isko iyayena na kama su da na zo suna barci na yi tsaye da kwanan don kanta da su da suka tashi daga barci da kwanan na ɗaya kama su suka sha suka koshi da kwanan na wuce wajen iyalina na basu ka duba abin da ya ma iyayen shi dalilin wannan abin yana hudu ya ce ya Allah in saboda kai ne wannan biyayya ya Allah ka buɗa mana ko kowa ya ta buɗe kowa ta buɗe kaga wannan ke nuna maka haƙƙin iyaye shi ne gaba da haƙƙin kowa kamar yadda wasu zaka ji suna ba da fatawa akan cewa haƙƙin mata ya yi haƙƙin uwa wannan fatawa kuskure kuskure ku bani ayan nan la khaira fi kathirin min sadaqatin la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw isla ba ita ba wanda Allah yake cewa illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf islahin bayin ba ita bace ba akwai aya da Allah subhanahu wataala yake cewa babu wani abu da zaka yi na sadaka sai wanda ka fara da iyayenka eh cikin bakara ne ha falil walidaini wal aqrab malatarin bena a taimaka mana da ayar ha eh akwai ayar insha Allah tana maka bukari karatu na zuwa eh قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين على ساقا عليه يسألونك ماذا ينفقون yace suna tambaye ka mi za su bayar yace qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayn wal aqrabin yace babu wani abu da za ku bada na alkhairi face abin da kuka bada falilwalidayn zuwa ga iyaye wal aqrabin su ko muku santa kaga yanzu wannan aya kai tsaye me take nuna maka a wanda zaka fara kyautata ma da alkhairi sune alwalidai falil walidaini wal aqrabin haka Allah subhanahu wataala ya faɗa kenan kaga wannan abu ne a hili iyaye su ne gaba akan komai bin iyaye in ji Allah su in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace ridallah fi ridal walidai yace samun yarda Allah ana samun ta ne ta hanyar yarda da aka samu ta iyaye idan kana so Allah yarda da kai to iyayen kai kasance sun yarda da kai me yarda ta iyaye suna jin daɗin zama da kai kana kitata musu kana musu alkhairi to wanda yake wannan ka rubuta ta aji Allah ma yarda shi shi kuma duk abin da ake a duniya idan an je lahira ba babban abin da ake nema kamar yarda Allah shine Allah ya tawa ridwanu min Allah akbar yarda Allah ita ce mafi girman komi babu wani abu babba wanda ya wuce yarda ta Allah shi yasa sahabbai zaka ji ana da qadar radiyallahu kaji ana radiyallahu anhu wa radu an radiyallahu anhu wa radu an Allah ya rada su to yarda da Allah tace karshe to bakka samun ta sai in ka kasance iyayenka sun yarda da sai ke cewa na uku shine qatlun nafs shine kashe rai ba tare da hakki ba na hudu yace al-yaminul gamus shi ne ransu wata ƙarya ya ce to wa'annan su ne manya-manyan zunubai wannan hadisi ne bukhari da bukhari ya rubuta shi a cikin sahihin shi sai ce walgamus ya ce algamus kuma hiyar lati ya ta'ammalin kadin fiha rantsuwar da mutum zai kudirci yin ƙarya ta wajen yinta ya ce sun miya ta gamusan an sanya mata yi bin algamus li'annaha ta gamisul halish fil ithm saboda tana dirmiyar da yin wannan rantsuwa cikin kuskure ya ce wakila ta gami su hufin na ya ce wasu kuma suka ce tana dirmiyar da shi cikin wuta ta ake saboda shi aka ce mata alkamus ya ce fasulun ya ce fasul a ƙarƙashin wannan babi ya ce wa min zalika alhalfu bai gairi lafi a sauja ya daga cikin wannan mutum ya yi rantsuwa ba da allah ba kan nabi wal ka'aba والملائكة والسماء والماء والحياة والأمانة متن يرسوا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسكري كسكري kuma yana iya kai ka zuwa ga shirka ga Allah man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza sa'alta فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah idan za ka dogara ka dogara da Allah haka idan za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da Allah ba a rantsuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba wai rage daraja shi bane ba a shi ma abin da ya kira akan shi kenan kuma shi ya ce idan za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da Allah in ka cika cikakken mabiyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka rike wannan ka'ida ba a rantsuwa da kowa sai Allah shi ma an kai rantsuwa da shi to ka yi shirka ga Allah ka ba shi haƙƙin Allah ne shi kuma haƙƙin Allah ba a ba kowa sai Allah saboda Allah shi ya halicci kowa shi ya halicci hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam in zai rantsuwa da wake rantsuwa da Allah yake rantsuwa so da yawa zaka ji ya ce wallazi nafsi biyadi zaka ji ya ce wa rabbul ka'aba ko wallazi nafsi muhammadin biyadi haka zaka ji ya ce na rantsi da wanda ran annabi muhammad yake hannun shi na rantsi da ubangijin dakin ka'aba haka yake cewa baya rantsuwa da kanshi dan haka in za ka yi rantsuwa kakkai rantsuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani zaka ji ya ce saboda annabi ka bani kaza a saboda Allah ake cewa eh kuskure ne ka ce saboda annabi wai wani bayani cewa ba an rage darajar masu sallallahu alaihi wasallam a abinda annabi ne ya koya yace in zaka ce kaza ga abinda zaka ce in ka dauko wani abu karaba da shi ka daidaita shi da Allah ne shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abokin Allah bane ba ba sa'an Allah bane ba daidai suke da Allah ba shi bawan Allah ne ina yana da kyau mu fahimci wannan annabi Muhammad bawan Allah ne kuma ya yi so a kira shi sunan bawan Allah so da zaka ji ya ce ka yi imani da cewa annabi Muhammad Abdullahi ne wa rasulihi ka imani da cewa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon shi ne haka Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya dauki bawan shi yayi isra'i da shi daga baitul haram zuwa baitul baitul baitul qudus baitul aqsa haka yake cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira haka yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yadabu hukadu yakununa alaihi libada kullum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake bawon Allah bawon Allah to in ka yarda da abinda Allah ya faɗa cikin suratul ikhlas to ka hudda kanka daga cikin irin wannan magana Allah ke cewa qul huwallahu ahad kace Allah shi ɗaya ne Allahu samad kuma shi kadai ake nufa da bukata ta biya lam yalid wa lam yulad bi aiwa ba kuma ba aihe shi ba sai ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da abokin tarayya babu wani wanda yake dini da Allah kenan manzo sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzo ne na Allah Allah aiko shi ya koya maka addini daga cikin koyar da kai da ya addini sai ya ce maka in za ka yi rantsuwa kakkai da kowa kai da Allah in za ka roƙi kowa in za ka roƙi Allah kakka roƙi kowa Allah kaɗai za ka roƙa ba a tama Allah da wani wajen roƙar shi ina mata an gane haka haka rantsuwa da ka'aba ka ce na rantse da ka'aba duk girmanta ba rantsuwa ne ta ka'aba ba Allah ba ce ka'aba ba Allah ba ce manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka'aba kina da alhurma kina da daraja kina da girma amma duk darajar da girmanki baki kai ran mummuni ɗaya ba daga kashe mummuni ɗaya haka nan bai ci bai sha ba ka zo ka kashe mummuni mutum musulmi ɗaya bai ci bai sha ba ka kashe shi gara ka je ka rushe ɗakin ka'aba ka duba girman laifi gara ka je yanzu a yanzu ka duba aka ce za a rushe ɗakin ka'aba ai ka ringa tana alamtar kai fa ko wa arsala alaihim ɗairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asin ma'kul abraha da dai tazo zai rushe ɗakin ka'aba ga abin da Allah ya turo mishi aka turo mai tsuntsaye da suka dauko yumbu na wuta suka ragargaje su baki daya dalilin da su kashe ɗakin ka'aba to daga kashe ɗakin daga kashe mummuni daya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gara ka rusa ɗakin ka'aba to kenan kaga wannan yake nuna maka ka'aba ba Allah bace ba rantsuwa da ka'aba na rantsi da ɗakin ka'aba ba a rantsuwa da mala'iku mala'ika jibri ai shi ne babban mala'ika cikin mala'iku ko shi ne mai fuffiki 600 duk fuffiki ɗaya ya kai girman gabas da yamma fuffiki ɗaya kuma ɗan 600 ke da kwa a cikin shi Allah subhanahu wata'ala ya ce amini ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ƙarfi gare shi ya ce innahu laqawlu rasulin karim zi kuwatin inda zil arshi mati muta'in thumma amin yace mai karhi ne a gidin al'arshin ubangiji yake a zaune shine dan aikin Allah tun da aka fara aiko manzanni shi ake aika ma manzanni baki daya kuma shine mala'iku baki daya suke ne suke ma biyayya mala'ika jibril amma ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da shi bare wani mala'ika da haka dai shine shugaban su haka ba a rantsuwa da sama ka ce na rantse da sama sama ba Allah wuce halitta ce ta Allah Allah ya ce ni na halitta sama Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawun ko haka yake ta kuma alladhi wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin shi ya halitta ta halitta ce ta Allah ba rantsuwa da sama yanzu kaga anan Hausa me muke cewa na rantse da takwaran kwatsa haka suke cewa ko na rantse da sama da ƙasa ni wannan wannan jahilci kuma yana kai ka zuwa kawunci ba a rantsuwa da sama ba a rantsuwa da ƙasa ba a rantsuwa da takwaran ƙasa yana kai ka zuwa ga shirka ka kiyaye ya ce haka ba a rantsuwa da rayuwa na rantsi da ruwan ajali na ko zaka duniya ce na rantsi da kabarin ban mata na rantsi da kabarin babana na rantsi da wane duka haramun ne ko amana duka ba a yi ya ce wahiyar min ashaddi mahuna ya ce ta mahi rantsuwa ya minar gamus rantsuwa ta karya irin wannan rantsaransa na haka muke yi su kakkai rantsuwa da kuwa sai da Allah ya ce war ruhu war ra'as wa hayatu sultan wa ni'matu sultan wa turbatu fulan dukkan da zaka ji ana rantsuwa da da ruhi ruhannai ko mala'ika ko mala'ika jibril ko kuma da kan wani misali ai an ce akwai da zaka ji an ce ana rantsuwa da kan wata aljana ko akwai ta aka yi doguwa da tunguma kusan tunguma an yi wani kakanmu ana ce mai baba tarzan ake ce mishi ana cikin mota aka yi sata a motai za ta yi mai an zo daidai dogon tusa aka ce aje a yi rantsuwa da tunguma ko an ta wajen tunguma ya tunguma mata zaki kowa ya fita daga wurin shi aka ce wannan kubar shi wannan mu yanzu zai watsi akwai wani lokaci da aka yi wasu wanda suke gori a nan wajen yankin suke irin wannan da tsare-tsare irin wannan abubuwa yau kowane yanki zaga akwai irin wa'annan abubuwa wasu rudu mutane da irin wa'annan aljanna a yi rantsuwa da su kona makamacin babu komi ba abin da zai same ka ba abin da zai same ka bisu ma komi wallahi kawai rudu ne na jahilci bakin maciji me baki a nan wajen to ga gani nan ga da magana wani ƙauyen nan ko ina daga akwai wani abu da suka rike wanda wai in kai rantsuwa da shi wani abu zai same ka ba abu da zai same ya ce abdullahi bin umar yake cewa masu sallallahu alaihi wasallam yana cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na suramin tv yake cewa inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah ya hana ku ringa rantsuwa da iyayen faman halafa falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko shi rantsuwa da iyaye ma haramu duka yana ciki zai ringa rantsuwa da iyayen shi babu kyau yace wa fi riwayatin da a cikin wata riwaya kuma yake cewa fi sahih faman kana halifan fala yahlif illa billahi aw yasbut duk da zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah kai shi yace Abdurrahman yake cewa bin Samura qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bil tawaghi wala bi abaikum kada ku ringa rantsuwa da abubuwa na shirka bare da iyayen haka muslim ay rawahu muslim yake ce al al at-tawaghi sune jam'u taghiya wa hiya al-asnam irin gumakan nan da ake bauta ma ya ce wa minhu alhadid hadihi tagiyati daus a cikin zaka ji ana cewa wannan tagiyati daus bi ma'ana kabila ta daus ga wani gumkin su suke bauta ma sai ka ji da yake akwai abin jahiliya lokacin nan wasu na rantsuwa da su haka buraida yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amana falaysa minna duk wanda ya rantsuwa da amana na rantsi da amana kaza kaza yace falaysa minna yace baya cikin mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ce manzara sarsalam yake cewa man halafa faƙala inni bari'un minal islam fa in kana kazimin fa huwa kama ƙala wa in kana sadiqan falan yarji ila islam salima akwai na zaka ya ce in dai kaza ba gaskiya bane to na hutar da musulunci ni ba musulmi bane ba in dai kaza ba gaskiya bane ba kuma alhali ƙarya ce to annabi ya ce in gaskiya yayi a lokacin da ya rantsuwai in ƙarya ya kai in ƙarya yayi kuma ya rantsuwa da cewa shi ba musulmi bane ba in abin gaskiya ne ya ce to ya faɗi abin wannan kuma zai kasance a kan shi kamar da ya wata yuma na hamtar da musulunci in kuma gaskiya ce gare shi kuma ya wannan rantsuwa ya ce to ba zai kuma musulunci ba rahiya da sai musulunci shi ya samu matsala kenan kawai rantsuwa kai rantsuwa da Allah Abdullahi bin Umar yake cewa sami a rajulan ya kulu wal ka'aba ya ji wani yana rantsuwa da ɗakin ka'aba fa qala la tahlib bi ghayri Allah ce kai ba rantsuwa da wani ba Allah فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي ناجوا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك دو wanda ya rantsuwa ba da Allah ba ya kafirce ko ya shirka rawahu tirmidhi wa hasanahu ibn hibban fi sahih fi sahih wal hakim qala sahih ala shartihima hadisin ingantacce ne akan sharadin bukhari da muslim yace wa fassara ba'd al ulama qawluhu kafara aw ashraka malamai suka fassara kalma ta cewa ya kafirce ko ya shirka ala taqlis dan a nuna maka cewa abun wannan yana kai ka zuwa kafirci kamar rawa an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ar-riya'u shirku kamar da annabi ke cewa riya shirka ce kaga wannan yana nuna maka ka kiyaye yin riya saboda yana iya kai ka zuwa ga shirka saboda ita riya shine aiki ba dan Allah sai ki ta wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace man halafa qala fi halfihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah duk wanda yazo yin rantsuwa sai rantsuwa da lata da uzza to kai tsi ya koma yace la ilaha illallah kaga kamar ya wuta daga musulunci ne aka ce da yace wa qad kana fi sahaba man huwa hadithu ahadin bil halfi bil halfi biha qabla islami akwai wanda sun shigo musulunci da sabo su ba san ba a rantsuwa da lata da uzza in zan zira rantsuwa sai rantsuwa da lata da uzza su ne aka kai amma aka ce to in kai wannan rantsu ka komo ka ce la ilaha illallah fa rubbama sabaqa lisanuhu ila al-half biha takan yi bakin shi ne koce da yake ya saba fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yubadira bi qawli la ilaha illallah sai annabi ya umurce shi yi gaugawa ya koma ya ce la ilaha illallah bi yukaffira bidalika ma sabaqa ila lisani domin yayi kafara abin da ya riga ya faɗa da harshen shi wabillahi tawfiq a takaice darasin mu wannan na yau kira ne da kuma nasiha da jan hankali akan mutum ya kiyaye harshen shi ya kiyaye harshen shi wajen yin rantsaran sai idan kuma rantsuwa ta ƙarya ce ya sani cewa ko azumi uku ne batta ma kankare ma zanubin ka bare ma dan ka mallaki dukiyar wani ne kai rantsu abin da ya lahiya ko gaskiya gare ka in ba an matsi maka wuri baka bukata ya karansa in ba an matsa ba shi ne kawai zaka iya rantsiya don ka barantar da kanka bare ka yi rantsuwa ka mallaki dukiyar wani na biyu kuma rantsuwa da wani ba Allah ba duk wani mai matsayi a duniya bai da matsayin da za a yi rantsi da shi in ba Allah ba da Allah ka ake rantsi mun karanta hadisi duk wanda ya rantsuwa ba da Allah ba ya kafirce ya yi shirka don haka mu kiyaye Allah taimake mu kuma Allah ya gafarta mana wanda abubuwa da suka gabata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh